ce ke a wajena kamar uwata ke ko na ɗauke ki kamar uwata ce kawai ko kuma idan na je gurin ki za ga mutum ya wani kalma mai muni kamar ya je gurin uwarsa to wannan abu da haka ma ka gani magana ce maras kyau shi yasa Allah ce wa innahu la yaquluna munkaran min alqawli wa zura magana da babu kyau mutum ya dangana matar shi da uwar shi abu yayi muni fa hadha al-lafz zihar ijma'an yace wannan lafazi idan mutum ya faɗa ga matarsa haka to malamai sun ijma'i akan cewar ya mata zihari لما ثبت عن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها سوى abin da ya tabbata ga khawla diyar ثعلبة Allah ƙara mata yarda anna zawjaha mijinta mai suna Aus bin Sabit Allah ƙara masa yarda zahara minha ya mata zihari bi kauli da yake ce mata anti alayya ka zahari ummi yace ke a wajena kamar uwata ce فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم تبع النبي صلى الله عليه وسلم لاباري لشوار مجن تيامة زهاري شيني الله شكر سمي الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله تاي تزوى لزوى باب يندزع ita kuma tana tunanin da cewar idan yanzu wannan aure ya zama babu shi muna da yara da shi ta ce ya rasulallahi idan na rabu da shi na ɗau ‘ya'yan nan ta ce yunwa za su idan na bar mashi a wajensa ce za su tozarta to wannan mata ta kai kuka zuwa ga Allah kuma Allah ya ji kukanta yace kar sami Allahu qawlan lati tujaluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah to Allah sai ya kawo hanyar warwara da da harko babu wannan hanya amma Allah ta'ala ya kawo hanya sai malik ya cewa fa nazara fiha ayatu zihari sai ayoyin zihari suka sauka akan wannan mata da duk wani wanda ta samu irin wannan matsala irin ta ta har ya zuwa tashin alkiyama aw yushabbihu zawjatahu bimra'atin min an-nisa'i liman taharumu alayhi ala ta'bid ko mutum ya kamanta matar shi da matar da take haramu a wajenka har abada baka aure ta ba ka kamanta matarka da ita to zihari ne ka binti kamar diyarka kaga yanzu mutum ya ce ma in ya je gurin matar shi kawai ya je gurin diyar shi kaga diyar shi har abada bai auren ta au ukhtihi ko kuma yar uwarsa augari ma ko waninsu kamar ɗanwar uba ko ɗanwar uwa ko yar uba da ɗanwar sauransu li annahu shabbaha bi muharramatin alaihi yace domin ya kamanta ta da waɗanda suka haramta gare shi bil qarabati saboda kusanci fa kana ziharan sai hakan ya zama to yayi zihari kama lau shabaha bil ummi yace wannan kamar ka kamanta ta uwa kaga shi ma can kai ziyari to haka nan waɗannan su ma wanda suke haramun naka in ka kamanta da su kai ziyari wa hadha qawlu ammati ahli ilmal yace to wannan magana ta dukkan malamai ce babu wani sabani akan cewar idan mutum ya faɗi wannan kalma ga matarsa ya kamanta ta da uwar shi ko diyar shi ko kanwarsa ko kanwar uwarsa ko yar babansa ya mata zihari na'am
أشبه ما لو قال أنت علي كمالي زينب والظاهر محرم الإجماع على قوله تعالى عن الكفار وإنهم ليقولون الكفار من القول والشجرة ومن أوقع على ومن أوقع هذا الكفار على زوجته فلا تحل له حتى يكفر تحرير رقبة كقوله تعالى والذين يبايعون بنسائهم ثم يؤمنون بما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا نعم والأقرب أنه يجوز للظاهر الاستمتاع بالزوجة بما دون الجماع لأن الله تعالى إنما حرم النساس وهو الجماع فيقتصر عليه كما في حال الحيض to yayi والصيام sai malam ci gaba da cewa dai au ya kula anti alayya ka abi ji da kyau yace ko mutum ya cewa matarsa ke a wajena kamar ubana ne ku ji da kyau wannan magana yuridu tahrimaha bihi yana nihin haramta ta da shi to malam asali mai littafiyar shi yana ga idan mutum ya ce wa matar shi kamar ubansa in dai da niyyar haramta ta ne yana ga ta haramta amma sai dai mai malai ce za ku gani gaba kaɗan li annahu shabbaha bi zahari man yahrumu alaihi ala tabid ashbah al um ashbah al um yace domin ya kamanta ta da wanda yake haramta gare shi ne uba akan har abada ya ce wanda ya yi kama da uwa amma wannan magana ba ta da ƙarfi ga magana ya ce wa zahabar jumhur ilmi amma mafi yawan malamai duk sun tafi akan cewar ila annahu laysa bi zalika dan haka ce da uba ba ziyari da uba uba ai namiji ne ana auren uba namiji a namiji ba yi so da haka ya ce wani ba ziyari bane bi annahu tashbihu imra'ati bima laysa bi mahallin istimta domin ya kamanta matar shi da wanda ba abin jin daɗi ba ne kenan da wanda ba a kwanta da shi a nemin jin daɗi shi ne namiji lissimta irrijali a ce lissa'i arrijali ko ya yi ce ashba ma lau qala anti alayya kamali zaini yace wannan kaman ka take a wajena kamar dukiyar wani ce ne wannan ta haramta gare ka ko kana nuna dukiyar wani ai haramu na ce dukiyar kamar dukiyar wani kenan dukiyar wani haramu na ce ke ma haramu na ce wannan ba haramu ba to malam ya kare magana wannan yake cewa wa ziharu yin zihari muharramul ijma'an haramu ne kenan daman yin zihari asali shari'a ba ta yarda ba kenan laifi ne kamar saki uku ne in haka yi ɗan ya yi amma ne shari'a ba ta so ba ta yarda ba laifi ne to malam ce zihari dai haramu ne ijma'an dukkan malamai gaba daya li qawli ta'ala an zihari saboda Allah ta'ala na faɗa kan ziharin ta yi wa innahum lalle su masu faɗar haka la yaquluna munkaran min alqawli suna faɗar magana maras kyau wa zuran kuma ta ƙarya ka ce mata uwarka ina ga mata uwarka ga wannan bai dace ba to shi kenan yanzu wannan hukuncin zihari kenan ya ce babban sai kuma ka fara zihari faman auka a haza zihar ala zaujati wanda ya yi zihari ga matarsa ziharin da ke mai ɗaukar sunan zihari fala ta hindu lahu hatta yukaffira bi tahrir raqaba ba za ta halitta ba gare shi sai yayi kafara da yanta baiwa bi qawlihi ta'ala saboda Allah yana cewa wallazina yuzahiruna min nisa'ihim waɗanda suke wa matan zihari sun mai uduna lima qalu sanan sun dawo ga abin da suka faɗa yanzu su suke su kwanta da matar fatahrim raqabatin min qabli an yatamassa Allah ce zai yanta baiwa kafin su kwanta ana ana ni da tamasa anan jima'i a kunya ce to sai ma da ce wal aqrab annahu yajuzu lil muzahiri al istimta' min zawjatihi wa dun al jima' yace zance mafi rinjaye ya halitta ga mutumin da yawa mata shi zihari kafin ya yi kafara ya yi amfani da ita rashin daɗi ban da kwantawa ta aure duk da cewar idan kuma an san zai kai ga kwanta ta aure to kuma ba za a yi ba domin abin da zai kai aikata haramu to zai iya kai ka shi ma zama haramun in dai an san in an je wannan hanya za ta kai to dole a tsaye da amma in ba a samu matsala ba to wannan malam ya ce babu laifi a yi haka ya ce li an Allah ta'ala inna ma haraman masas domin Allah ta'ala abin da ya haramta shine shafa ta jima'i wa huwa jima kamar ta da ke sha aula masumin nisa alkunya ce fa yaga tasiru alaihi ko kuma fa yuku tasaru alaihi sai a takaita a kansa kama fi halil haid wa siyam kamar mace in tana al'ada ai za ka kwanci na aure aka hana ka amma ba hana ka wani abu ba ko tana azumi tana azumi ba hana ka ba amma a yi hankali sau da haka babu laihi kamar da aisha ta ce lausallam ya kasance yi kabir zoji da huwa sa'im amma ta ce kana abu lakul irbi kenan in ka san ba matsala kai ma babu laihi wannan na'am
ويجب عليه أن يخرج هذه الكفارة قبل أن يتماس أي قبل أن يجامع زوجته لأن سابقة وهذا من malam yake cewa wa yajibu alaihi ya wajaba ga wanda ya zihari an yi kurja hadihar kafara ya hudda wannan kafara ya bada ta min kabli an ya tamasa tun kafin ya kwanta ai kabla an yi jami'a zaujata tun kafin ya je wajen matar tashi lil ayati sabiqa saboda ayar da ta gabata wa hadha mujmun alaihi wani malami sun ijma'i
ولم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماس لقوله تعالى ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماس To mataki na biyu kuma wannan kafara dole ce a jere. Gane shi yasa ake tafa mallam ya ji. Kenan mataki na farko ‘yan tabewa ne. To mu yanzu da yake babu bawa, kenan dama yanzu mataki na biyu za mu fara. Shi ne wanda bai samu ba su ya- ba su yamu share ne mutu tabi aini azumin wata biyu a jere baka yanke ba. Idan ka raba ko kwana ɗaya ya rage ka je gurin matar taka wannan sai ka sake. sai ka sake wa- kwana sattin kenan kafin ya kwanta bi kauli ta ala mana wajen masu yawon shahara mutu ta biya min kauli an yi ta masa to bismillah ma'ana mataki na uku ومن لم يستطع إطعام ستين مسكينا لآل سابقة فهو هذا الترتيب في الكفارة مجمع عليه ya ce wanda bai samu baiwa ba mataki na farko mataki na biyu azumin wata biyu a jere ce ai ba ya iya ba ko yana da rashin lahiya ko kuma karfin sha'awa sai ce to sai Allah ya ce wanda ba zai sami ikon haka in kana da iko wannan dole wannan shi zaka yi kenan in kana da iko kace baka da iko Allah shi ya sani saboda ka iya wa mutane wayo kace baka da iko kuma Allah shi ya sani baka mashi wayo ba fa it'amu 60 miskina ci da miskini 60 wannan malajil ayati sabiqa saboda ayat da ta gabata wa hadha tartib wannan jela da aka yi uku a jere mataki mataki na kafara mujmu'un alai dukkan malami sun yi jima'i akan sa kenan yanzu ashe anan da mutum iya da ikon da zai sai mai waƙi sai je yi azumi da ba za ka yi ba da mutum yana da ikon da zai yi azumi da ƙi yin azumin ya je kafa- ya je ba da abinci ga mutum sattin da bai yi ba kuma kaga sai aka ɗauka mataki mafi ƙarfi yanzu kaga ai yan ta baiwa ai kuɗi ne mai yawa tana yiwa baiwa ka sai ta miliyan ɗaya kaga abin ai ba ai ka ɗanɗana kuɗin ka gobe ka sake bai na biyu duk wanda ya azumin wata biyu a jere kaga ai za a ji jiki sai nan in abu ya gagari aka ce ka ci da miskini sattin kenan wannan zai sa mutum ya ladabtu ba zai iya aikata ba zuwa gaba na'am
قال في هذا السابق حكمه وحكمه وقال في جماعة من هذا الأموال لأن كل منهما
to yayi to sai ma nake cewa wa kafaratu zihari as-sabiqa yace kafarar ziharin da muka yi bayani da ya gabata ko da ta gabata hukumun wa hukuncin wannan kafara wa sifatuha da sifata ka kafaratul jima'i fi shahr ramadan ce ɗaya suke da kafara ta idan mutum ya tara da matar shi a watan ramadan can ma a ce aka yi 'yan tabewa da babu sai aka ce mi yi azumi kwana sattin da babu sai aka ce ci da miskinai kamar da wannan mutumin da ya zo ci alwasan ya hallaka li'anna kullum minu ma kafara mughallasa kowanne daga cikin wanda ya aikata wancan da wannan kowanne kafara shi mai kabri ce shi yasa aka ce dole a tar- ala tartib ba mu zabi ba al ikhtiyar ba a'a akan dole na'am فإن وضي قبل الترتيب عصى والجماع مع كفارة مأثورة فقط وهذا قول عامة المسلمين في حديث سلمة بن صخر البلادي رضي الله عنه وفيه أنه ظهر من مدته طيلة شهر رمضان ووضعها في هذا الشهر
ولم يوجد عليه النبي النبي صلى الله عليه وسلم to ku ji da kyau wannan yace to fa in wadiya qawlan takfir mutun yawa mata zihari ko kuma mutum yana azumin watan ramadan ya kwanta da matarsa kafara duka ta kama su ko kuma kafin su sake koma gurin matar yace in hal wannan mutumin kuma ya je kwanta da matar bai yi kafara ba a wannan hali guda biyu asa ya saba wa ubangiji Allah ta'ala wa lazimatu al-kafaratu al-mazkura wa lazimatu al-kafaratu al-mazkura ce kafara da aka faɗi kuma dole ce a wuyansa idan sai yayi kafara to amma anan laifinsa ba wai laifi da yayi zina za a dauka a'a kira wanda yake nuna maka cewar da wanda yayi zihari da wanda ya kwanta matarsa cikin azumin watan Ramadan kafin su yi kafara idan suka je gurin iyalansu hukuncinsu ya sha bamban da mutunan da saki ya kai tsakanin shi da matar shi uku kuma ya sace kwanta da ita shi wannan zina ce amma su wannan ba a musu hadi na zina ba kun gane ku saboda me saboda har yanzu shari'a ta san da cewa laifi suka yi dai kuma za su yi wancan kafara saboda haka yake cewa walazmatul kafara mazkura fakat amma wanda aka wadi baka ce wato tunda haka ne kafara bi zai eh zai kun gane ko kenan dama ayya yanzu misali mutum ne ana azumin watan Ramadan sai je gurin mata tashi goma je gurin kuma ya san haramun ne kalma mu doka ma jahilci jibi ma yaje to wata za ka bazai kafara uku a keci amma da da yau sai ka fara ya kare kuma gobe ya sake haihu sai ka fara ai kun gane bambancin ku yawwa to ya kamata a kiyaye wannan wa hadha qawlu ammati ahli al-ilm malati wannan shine magana dukkan malamai li hadith salama ibn sakhar saboda hadith salama ibn sakhar al-bayadi radiyallahu ta'ala anhu wa bi a cikin hadisin dogo ne annahu zahara min zawjatihi tilata shahr ramadan yawa matashi zihari tsawon watan Ramadan. Fawadi a fi hada shahar kuma a watan Ramadan bi kafin yin kafara ya kwanta da ita. Falam yushib alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam kafaratan wahida. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta mashi ba sai kafara ɗaya aka ce yi. Kaga tana yiwuwa tsawon watan Ramadan da ya mata zihari. Kenan misali mu ɗauka ɗaya da watan Ramadan ya mata zihari. Kuma bai yi ba sai bayan Ramadan ya ƙare kuma yana kwanta da ita. kenan ba ta zaɓi kafara talatin ko ashirin ko goma a saboda haka kadai kafara guda ɗaya zai inda ya riga ya yi ne kuma ya sake wani da kafara zai yi to bai kama da ɗan ci a ƙari to ya yi ya ce wa man zahara min nura ati miraran wanda yawa matan shi zihari ba ɗaya ba ya ce mata ka zari ummi ɗin ba ɗaya ma ya faɗa kaɗai wannan bai san doka ba ya yi ta faɗa ko ya da hudu sau goma ma walam yi kafin ko bi kafin ya kafara ita tuttisa fa kafara tun wahida to kafara ɗaya kaɗai zai ba a ce ba ai ziharin goma ne ya yi kamar mutum ne idan yawa ba zai saki talatin a kuma saki talatin ba uku bane ya ce uku uku sau goma sau da haka a uku yake wancan kaɗai sauran hauka ce idan uku za a ɗauka wani ba Allah bashin lafiya sai yawa mata ziki talatin suna rikici sai wata ya rasu ba mata a layin nan ya zauna sai yawa mata ziki talatin ita wata ce a an kare kujinan za ta yi sai ta ɗauka kayanta ya ce a kauce ta yi ba ya ce kai da kama zaki talatin ya ce abu za ta yi ba aka kama rikici ta ya gane ta yi za ta yi ya kira mata makauta suka kasa mai da shawo kan al'amarin ya ce ta ku rike ta ya taro ni da gudu ya ce kai ne ni ba zo ko ka ji maganar ka na taro ta ce mun ayi saki talatin ya mata ba ƙa'ida ta musulunci irinsa in ya saki a zero yake saboda ba shi da lafiya kina a musulunci irin wannan ko saki ɗari ya yi a zero yake idan mutum ba shi da lafiya bai ya saki baya da aurensa da sakin shi duk a hannun waliyansa yake shi kawai abin da ya gada ba saboda haka kakar ke da lashe shi lau da matsala ce aka zo dai aka samu da ƙyar aka ba ta haƙuri ta koma kuma shi kenan na magam kuma sai dariya ake yi mun ka lokacin auren mun ka lokacin auren ba mu da shi ta wajen zuwa to ka fara ɗaya ce sai ka ce lima sabata an umar radiyallahu anhu min alqawli bi zalika idan saboda abin da tabbata ga umar aka a ce ashe mu kai gare shi ko yace to wannan yace qiyasan alal jima'i fi ramadan wa alal yamin ai qiyasi ne akan mutum yayi jima'i da matarsa a watan ramadan ba sau ɗaya ba saboda haka bai ba kafara to yanzu kafara ɗaya ce wa alal yamin ko mutum ya ta rantsuwa kuma ta kama shi kafara yayi rantsuwa ta kusan ɗari jiya ma ya rantsuwa kafara ta kama shi yau ma ya kafara da shekarun jiya ma ya yi ya yi wajen wata biyu yana rantsuwar nan ta kafara to yanzu duk gaba ɗaya kafara ɗaya ta zai ciyar ɗaya zai yi amma da da ya yi rantsuwar yau ya yi kafara aka ji ma ya ƙara ga sai ya saki da ya saki kafara amma tun da a jere ne to shi kenan ɗaya ne haka nan kamar dukan haddi ne yanzu misali mutum da mai aikata fasikanci mu ɗauka ya yi bashi da aure ya yi fasikanci jiya yau ma ya yi tana yiwa ma ya jima yana yi ya kai shekara goma na kama shi haddi ɗaya ne amma inda yau aka kama shi aka mashi haddi da aka jima ya ƙara halin sai an kama shi an mashi amma in sau nawa ne ko shan giya mutum ya sha giya wajen shekara goma duka haddi ɗaya ne amma in aka mashi kuma ya sake sha to wannan sai an ƙara masa na'am To, kun ji wani shi kuma mai gidansu gaba ɗaya. Wa in zahara min nisa'ihi bi kalimatin wahidatin fa kafaratun wahida. Idan iya da mata guda hudu misali ko biyu ko uku, sai ce duk gaba ɗayan ku in naje gurin kamar uwata. Duk gaba ɗaya musu ziyari ko? To babu shakka kowace bashi da yanci da zai je gurin ta. Amma sai dai kafara ra. Sai ce, ba ce kawai wata ta ta wannan ta ta, ai abin kuɗin za ka shi da yawa. in ku azumi ne wata nawa za a yi wata takwas a aiki ne babba sai aka to ka fara ɗaya ce saboda daban-daban ne amma inda ya tara wata ɗakin da ya gaya mata ya tarro wannan ya tarro kowane ya mata tata akwai bambanci lima sabata al'umar radiyallahu anhu min alqawl bi zalika na'am haka sai na umar ya faɗa
لأنها أيمان متكبرة على أعيان متفرقة فتعدلت فتعدل الكفارات كما لو كفر ثم أخطأها وهذا قول أحمد to yayi malace wa in zahara min hunna bi kalimatin bi kalimatin fa alayhi kafaratu li kulli wahida idan kowace kalmar ta daban ya mata yawa wacan tata ya zo yawa wannan tata wancan tata kowace sai ya mata kafarata wanda ya mata kafara ta ya halitta ita ya je gurinta amma ka ga bambancin wancan waɗancan da ke su duka a gama suke kafara su ɗaya ce ba a iya zuwa gurin su gaba ɗaya sai an yi amma su yanzu wannan wanda ya fara ta ta hedi ne ya mata kafara da farko kenan ai ka sa nan ba a yi garaje ba an sai an zaɓa eh zaɓi wanda zai fara da wuri saboda samu eh samu yanci da ita li'anna aimanun mutakarrira ce domin kamar rantsuwa ce mai tuttusuwa ala a ayanin mutafarrika akan mutane daban-daban ko abubuwa daban-daban fata'addadar kafara ya ce saboda kafara zai ta tuttusu kama lau kafara sun mazahara kamar ya yi kafaran sanai ziharin shi ma dole ya sake wa za ƙoro an mata al'ilmi kenan nan akwai bambanci da haƙƙin ɗan adam yanzu in nan haƙƙin ɗan adam ne sai ya gama mutane ɗari shi za ga akwai haɗari da mutane suke taka a yau sai ya gama mutane ɗari ya ce musu duk gaba ɗayan su kowa fasiki kowa iya aikata fasikanci to yanzu kuma ba haka ba ne bashi da shaida yanzu bulala nawa gare shi tamanin ko akan kowane mutum amma malamai suka ce duk wanda ya tashi kace ni ban yaro daga kace muna ka sai mai bulala to wani ce ni ma ai yadda ni yace shi wata wani za mu shi ne wani ya taso aka zanga mai tamanin ta gari sai dai a rika dan daga mushi dan kada ya mutu in an ga sai ya ya dauka kullun tamanin tamanin a miji ta ka ta yau hai lo gobe a ce to duk wanda ya tashi amma wanda bai yi magana shi kenan wanda ya tashi ce ni ma shi wata tamanin za mu shi saboda haƙƙi ne dan adam kaga kenan inda ba don haka ba ai kaga da ɗaya ta abincin da jama'a ne gama da saboda haka kowa iya duk wanda ya tashi ce shi ma iya ciki to hadarin da yake a yau sai ga mutum ya gama jama'a gaba ɗaya ko wasu ma ƙungiya gaba ɗaya ce masu haka ne kare saboda rashin adalci wani zai iya gama dukkan malaman makarantu ya ce duk haka suke saboda kar an samu mutum ɗaya da ya taɓa aikata wannan aiki to ranar gobe kiyama ka ga ai kowa ya mishi kasafi akwai aiki ba karami ba shi yasa wannan baki namu Allah sai mun kiyaye shi manzo Allah ce kuffa alayka hada harshe akwai hadari yace mu'az yace wa inna la mu'akhaduna bima natakallam yace sakalatka ummuka ya mu'az yace wa hal kubbu nas ala wujuhim aw ala manakhiri illa sa'id al-sunnati harshe wannan shi zai sa mutum ya hallaka ka iya hudin kalmar da za ta sa mutum ya fada gidan wata shekara saba'in yana tafiya a ra'ayi ku haɗari to yanzu mutane ba ka suke ba yanzu ka riba ka mutum zabi ɗaya zai zo ya kafirta jama'a gaba ɗaya ci kowa kafiri ne mutum ɗayan ka ce mashi kafiri ne to wannan kana mata faduwa za ta je wajensa in ta tara ba kafiri bane za ta faɗa maka amma gaba ɗaya mutum zai kafirta wa'in da mutane musamman a yau gaskiya yadda ake wa karan tsaye a kan ahalin sunna kawai yanci musu kawai duk da wani zai zo kwala musu su kuma ana cewa suna kafirta mutane amma ba adalci ne su wani da mutane suna aiki ne da mai da ƙa'ida ta shara in kaga sun kafirtan to baka tashi in gane ko sai da nasu amma su ya ai musu rashin adalci gaba ɗaya kafirta su su ko ba sa ka na ɗaya ne ba sa kafirta gaba ɗaya al'umma yanzu misali ko 'yan shi'a ka ce duk gaba ɗaya su kafirai ne ba kawai amma ka iya faɗin duk mai aƙida ka za a shi a kafirin haka ne misali duk wanda yake da aƙidar da sahabai na annabi sallam gaba ɗaya bayan mutum sun yi ridda sun kafirta to wannan kaga duk wanda ya faɗi tafi akan haka ya kafirta wannan haka yake to me ya saba abin da Allah da manzo ya faɗa duk wanda ya tuhumi Aisha da laifin da Allah ya wanke ta yace ta aikata wannan laifi dukkansu ko mutum miliyan nawa ne ya kafurta ana haka yake amma kawai ka ce a jimirta kawai ka ce duk gaba ne kaza na hada ne dan dole mutum ya kiyaye na'am
لأنه تحريم بما أحل الله له وجبت فيه كفارة اليمين كما لو تلفظ بالتحريم أو حرمها فليس بكمال الأجر لقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم عبثه ماريا القبطية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الآية التحريم وجعل جل وعلا التحريم يمينا وجعل كفارة كفارة اليمين.
وإن ظهر من أمته in mutum yawa matar shi zihari ya bai baiwa shi kai idan kawa baiwar ka zihari kaga baiwa kudin ka ce dukiyar ka ce baiwa ta sha bamban da mata ita mata kana iya saka ta ko baiwa ba a saki sai da in ka kare za ka sayar ta ko za ka ba wani ita kada ta yi mai ta yi istibra'i kada ka bala ta shi kenan ita ba saki baki ita ai kudin aljihunka ne in gane ko saboda kamar kudin arzikin kaje na haramta wannan kudin kawai ka fara rantsuwa za ka yi ka kashe kudin ka a yi kenan da dama naka ne to kaga bambancin mata kenan da baiwa sai kawai baiwar ka zihari ka ce in na je gurin ki kamar uwata ce farai su bi zihari wannan ba zihari ba ne mai suna shi rantsuwa ka fara rantsuwa za ka yi ya ce wa kafaratu kafaratu yamin ka fara rantsuwa ce li'annahu tahrimu lima ahallallahu lahu domin ka haramta abin da Allah baiwar ka har abada halicin ka ce ba kamar matar ka bace so da haka matar ka tana iya a samu saki ko kul'i ko na mai kama da haka baiwar ka kuma haka ita babu a bangaren ta sai dai ka sai da kuka yi abin da shari'a ta baka dama kenan ku anan baiwar ka abu ne wanda Allah halitta ma kuma ka haramta saboda haka ce an haramta da kai kai kai kabar ka shi kai saboda haka abin da za ka yi kaɗai kan fara ta rantsuwa ya ce fawajabat fihi kafaratu yamin kafarar rantsuwa ta wajaba hakan din kama lau talaffaza bit tahrim kamar da mutum zai ce wa baiwar shi na haramta ki kaga in matar ka ce na haramta ki wannan mun yi bayani a kwana baya jiya daga cikin malamai sun taba akan shi suke uku wasu ka ce a ɗaya yake to sai ka ce wa baiwar ka na haramta ki to ba harba taronta ba kawai ka fara rantsuwa za ka yi lau haramaha ya ce fare zafi ziyarar aiko shi ma ba ziyari ba ne likauli ta ala liyarbi sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah na faɗa ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallam lamma harrama a matahu mariya alkibatiyya lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta baiwarsa mariya alkibatiyya saboda lallashin matarsa hafsa wanda ta ji ta gaya wa ƙawata Aisha, wanda Allah ta'ala ya ce, Ni mutum harimu ma'ahalin bahuda. Kaga anan, ai ba ce ba ta haramta, sai aka ce mashi ga abin da zai kafara. Sai ke cewa, inda Allah ce, Ya ayyuan nabiyu, ni mutum harimu ma'ahalin bahuda. Allah ce, Ya ke wannan annabi madaukaki. Ya ce, Lima tuharimu ma'ahalin bahuda, don me kake haramta abin da Allah ya halitta maka. tabtagi maradati azwaji zaka nemi yardar matarka ko kuma matakinka wallahu ghafurun Allah mai gafara ne rahimun majiki qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah ta'ala ya faranta muku walwarewa rantsuwar ku idan kuka ga abin da za ku shine kafara idan faja ala jalla wa ala tahrima yaminan sai Allah ya sanya a wannan guri haramcin haramtawan ta zama matsayin mai rantsuwa kenan ka fara ta rantsuwa waje ala kafaratahu kafaratu yamin sai sanya kafararsa kafara rantsuwa saboda wannan adamu karanta kenan ashe anan idan mutum ya halitta abinda Allah ya haramta ya haramta abinda Allah halitta mishi to kafara ta rantsuwa zai ba da wani fikin wani kundi ba duk su risala sun zo da wannan bayani sai duk mutumin da ya haramta abin da Allah ya ta masa ci kawai ka fara ta rantsuwa sai saboda haka ya dawo yayi amfani da wannan abu kuma yin haka din shi yafi alheri domin abu ne in kai ma ba iya za ka yi ba sai ka kasa kanka cikin takura ka san Saudiya mutane in mutu ya rantsuwa kan abu sai ce ni na rantsuwa bana ka fara yau kan ka fara shi yafi annabi sallallahu da kansa yake cewa idan na rantse da wani abu akan wani abu kai ya ce saboda haka sai na ga in aikata wannan abin shi fi alheri da kan aikata ya ce to zan aikata shi in yi kafara ta rantsuwa shi fi alheri yanzu ka ce na rantsi da Allah ba zan ma wani alheri ba yi masa alheri Allah lada zai baka shi ke ka ce ai na yi rantsuwa ban na kafara wannan su kan kan kake kamar kana cewa ni fa ban na koyi da manzo Allah sallallahu ni abin da na ga dama nake tunda koyi da annabi sallallahu ka yi kafara ka aikata wannan abin da alheri kuma idan muka diba wannan aya da ta zo akan bayanin wannan za mu ga wata nukta nan mai fa'ida sai Allah ta ke cewa limatu harimu ma a hallallahu lak don me kake haramta abinda Allah halitta maka sai ce me ta mutagi maradata a zuwa shekara da mai yadda ta kenan a nan lokacin da aka yi hakan din maimakon a ce wannan abu ta kyale ko ba ta faɗin ba tun daga sha an miki abin da aka lallashe ki amma mai ta yi waɗin ta yi kenan yardar ɗan adam ba samuwa take ba kawai duk wanda zai nemi yarda ya je nemi yarda ta Allah inda ta mutane ce karka ba kanka wahala ba a samu yardar mutane kawai abin da Allah ya ɗan sa ka samu a ta mutane ka je duk wanda zai kalli yardar mutane da ita zai aiki to ba zai abin da Allah zai yarda kawai duk abin da ka ga ya dace mai kyau ne ko ka je ka aikata ko da mutane za su zarge ka duk abin da gaba yana kyau ka bari ko da mutane za su yabe ka dan saudiya za ga ka san wani abu mai kyau saboda zargi mutane ka ki aikata ko kuma wannan to wannan wahala za ka in ka yi ma dai har abadan dai ba wasu sukan da ka za a yi ba shi yasa yarda mutane ba samuwa take ba kuma dalilin da ma kai biyu babu ka rasa ta mutanen kuma ka rasa babban ta Allah Abu Talib baban sai na Ali ya san musulunci gaskiya ne ya san shine addini na Allah amma bai hana shi musulunci shi da kansa ya faɗa yace in ba dan zargi ba da tsoron zagi yace da zama musulmi yace da cikin sauki zai karɓi musulunci to yanzu zargin wannan da muke faɗa yaban shi muke ko zargin shi muke zargin shi muke ya yi tsoron zargin shekara nawa ya tsoro eh a goma ai mutuwar shekara goma da tura na sanar rasu kenan shekara goma na in ta zo ta dole mutuwa zai yi tunda Allah ya rubuta mishi kenan ashe zargin da za a mishi na shekara goma ne kuma wa zai zarge shi mutanen banza mutanen kirki ka imani da Allah ba za su zargin ka ba hatta shi kiyama mutanen kirki ba zai zarge ka ba ko mutanen banzar ma za su yarje ba dukkan duniya ba na makka ne da ɗan ƙauyukan makka ko to amma dalilinta dalilin na yardar ta shekara goma ta mutanen makka da gefen kusan makka kuma su ma mutanen ba na kirki ba na makka neman yardar su yasa ya rasa ta Allah kuma ya rasa tamu magashi yanzu magashi muna zargin shi shi yasa wannan kaɗai wa ishe mu aya mutum ya gane da cewa kawai duk abu karka nemi yardar mutane mutane in ka nemi yarda su ba a musu daidai yanzu ba gaba ko 'yan siyasa me yake ba su wahala a rayuwa neman yardar mutane duk ka kara mai an zage ka inda za ka koma yankin ku ka zo ka yi ta musu kwalta ko ina ka zo ka taraba musu abubuwa wallahi an zage ka yankin naku wani in bai sani ba sai ce ai wani a garin suna can suna bane ba haka bane duk mutumin da ka sani in ka je inda ake tsammanin za a yi shi ka samu ana zagin shi a can wani a gidansu za ka samu ana zagin shi to in da sun sani da farko ma kalka nemi yardar mutane kawai kaga abin da ya dace yanzu misali sai aka baka kwarta kilo goma kai a garin nan a garin nan yana buƙatar kwarta ta kai kilo ɗari ko ko ba ka bane to yanzu sai ka ce to yardar mutane kake so ka ce to ka tattara jama'a ka ce kowa so kowa ce zai maka bi ai ali alayin mu sai ka ce a layin wancan ma ce layin wancan ma ce layin mutuwa za ka wa aiki zai same ka a ƙarshe sai ka diba wanda ka so a ciki ko da titinsu bai dace ba kawai ba haka ba ke yanzu da kai kuma ya za a yi su ma a wajen su ka samu su ma ai an samu masu zargin ka kuma Allah ya zarge ka amma da ka yi watsi da duk wannan kaga cewar ga inda ya fi dacewa bari a je a yi to in ka yi a sami 'yan mutane 'yan kaɗan da za su zarge ka dama ba samu amma ka tabbata za ka samu yabo na Allah don ka samu yabo na Allah kowa zarge ka to me matsala kamar sahabbai ne da Allah ya yabe su don mutane zarge su akwai matsala babu wani matsala kai ka sani kai za ka yi asara to bismillah ma akwai masu arori kaɗan da suka rage maka
وعليه كفارة يمينه إن أراد فعلها الشيء الذي حرمه قياسا على تحريم الأمر
ya ce ko haramta wani abu na halak gare shi ya ce eh almalika misali ya ce kamar matashi matashi masala biyu ce ta mami baya ko kuma wani abinci ya ce wannan bai haramta ba in yana nihin kabbara kiran wasu na ga cewar eh matashi ma faɗa ka in yana nihin a rantsuwa ne ka in yana nihin da sunan rantsuwa ba da sunan saki ba to saboda haka ce na sai kabbara in arada fi'il hadha shay in yana nihin aikata wannan abu allazi harrama da aka haramta qiyasan ala tarimil ama an yi qiyasi akan haramcin baiwa na'am
كفارة يمين لأن الله تعالى إنما أوجب الظهار على الرجل إذا ظاهر من زوجته ولا دليل على وقوعه على وقوعه من زوجته أو على وجود كفارة الظهار عليها فيكون حكمه
To yayi, sai malaki cewa, Au zaharatil mar'atu min zaujiya, au harramatu lam ya haram. Ya ce, ko mace ta wa mijinta zihari, wa yau namiji wa mijin zihari, ta ce, in na yara mun kwanta da kai kamar ta kwanta da babanta misali. In gane ku? saboda kuma ta ce na haramta ka wani ai mata ka zana sun yi shi yasa in dai namiji ne da wuya ka samu wanda ba zai yi wata haramta shi ba sai dai samu almini kowa an haramta shi aka maido shi dan abu za ka yi dan kaɗan a ce an haramta ka kuma ba ya kwana uku kuma ya lawa kuma ba ta kenan ya ce ko ta haramta shi to bai haramta ba to ai ba hannunta bai ki kenan dan matar ka ta maka ziyari ko ta haramta ka zero ne kafara za ta yi kafara ta rantsuwa ne kuma kafara ta rantsuwar ba ta hana ka ba kai mijinta ka je gurin nata kuma saboda haka ita za ta yi kafara da can li'anna Allah ta'ala inna ma aujaba ziyara ala rajuli idan zahara min zaujati ya ce Allah domin ya waje ya sanya yin zihari a kan namiji ne idan yawa matarsa yawwa ya waje ta yin zihari ga namiji idan yawa matarsa wala dalila ala u'imi na zauja babu dalilin da ke nuna cewa mata ta iya wa mijinta zihari inda ana yin haka ai da an musa saka fito da zai tuto ta hanyar zihari to saboda shi yasa babu kaga Allah mai hikima ne da ya san ga yadda mata suke da rauninsu kare sai ya sanya saki a hannun namiji duk wata doka ta a zauna a hannun namiji in ba don haka ba to da aure ba zai yi ba tunda ita mace babu tunani da zai hana ta ɗan abin da bai kai ya kawo mata sakaka kenan da zama aure ba zai yi ba amma kuma hailo in ka ba wanda aka ɗora kashe dukiya ai shi san abin da ya kashe hailo shi ne zai tsoron ya gaugata haka da dama shi ya kashe kudinsa kuma ga shi ya yi tunani dama ita kwa dama yau da wata ma ba ya tafi da gurin hanyar neman kuɗi ba kawai da suka aure zai ta suke ka hailo ta yi zaɓi wani kina ta wannan kawai dubara ta same ta to sai Allah ya sanya ga namiji kenan babu dalili akan mace fa yakun hukumu hukumul yamin sai ya zama hukuncin hukuncin rantsuwa kiyasan ala ziyarar zauji min amatihi wannan shi ma an yi kiyasi akan idan miji eh namiji kai yawa baiwarsa ba matarsa ba zihari aka ce kafara rantsuwa ce domin abin ne naka na halakar da na'am والعبد والحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام إذا لم يأذن له سيده بالعتق وهذا لا خلاف فيه في الجملة لأن العبد مكلف كالحر.
yayi sai aka ce wal abdu bawa wal hurru fil kafara sawa da bawa da ɗa wajen kafara ta zihari duk ɗaya ne kiran bawa ma anan ba ta za a yi bai wata wata ɗaya wata biyu zai yi. in baiwa zai yanta baiwa zai yanta to sai dai za ku je akan bangaren tunda ai shi kuɗin wani ne in ya yanta baiwa ai ya yi wa wani ɓannan kuɗin shi yanzu bawa ne iya tare da matarsa baiwa misali sai mata zihari to zai yi kafara irin yadda da yi kafara abin da ke kansa azumi zai a- tunda azumi a jikin wa zai a jikin shi babu asara ga mai gidan shi ko sannan kuma ɓangaren ciyarwa shi ma ɓangaren ciyarwa da yake ba abu ne mai yawa babu wani matsala nan amma wajen yan tabewa ɓannar kuɗi ne mai yawa sai aka ce a nan illa eh haka ne ko Eh, ila- idan lam- eh, yake ce illa annahu la yukafiru illa bisiyam yace sai dai bawa bayya kafara sai ta azumi kenan ba ya yi ciyar ba din ma tunda ciyar ma ta mutum sattin ha'iru ta madiyanci kenan da ciyarwa da yan tabewa aka ce bai yi saboda me saboda shi kuɗin wani ne yanzu misali bawanka ne ga can shi ma ya dan sai bayan shi a dukkan su da bayan shi duka naka ne yanzu kawai sai wanda ya ziyari sai dai wani bawa ya ce na yan taka wa aka wa asara kai aka wa asara tunda naka ne ko ya dau abinci ya ba mutum sattin wa aka wa asara kai wa asara duka kayan ka ne to sai aka ce shi sai dai dan dana kunan sa azumi zai yi. yawwa to shine bambanci in ko kaga yayi haka nan sai mai gidan shi ya mishi izini in yace je kai kafara ko ta ciyarwar ko ta yan tawar wannan duka babu laifi وهذا لا خلاف فيه في الجملة وأن ما ليس أجملة باب ساباني أنا لأن العبد مكلف كالحر yace domin bawa shi ma shari'a tana magana da shi akan dokoki na Allah kamar da ba a ce ba ya yi zihari an kyale shi ya tafi a banza sai ya biya sai ya yi kafara shi ma tana ga nan babin ya tsaya insha Allah to bismillah mu dan taba ita yanzu mu ga Masa- masail ta fi yawa gari ta yanzu ji ba ga wannan masa'olin suke nan kowace doka ce kuma kowane ana so musulmi ya san ta ikiya ka san ai ake ne babba amma ya gama nijiran wajen abubuwa kuma babbar matsala ma kai baka yi abu ba ko baka sanin ba kuma ka zo ka tafka hukunci Eh, saboda haka kamar hukunci na shi kai da ki babbata lokaci na'am na rantsuwa dukan shi wata biyu ne ba na jami zami na'am zahari na rantsuwa duka wata biyu ne eh wata biyu ne shi kuma wannan na me na rantsuwa a'a ban gane guda biyar ɗin ba zihari inda zihari ne fara fara da kafara yawwa kafara a ka- kafara ta rantsuwa ba ta biyu Eh, ita wannan kafara in ta bangaren zihari ne shine ake magana ga amma kafara rantsuwa daban take zihari daban yake shi zihari in za a yi kafarar shi in ta ciyarwa abinci in ta ciyarwa abinci ne mutum sattin zaka ba in ta azumi ne sattin zaka yi shi kuma in ta rantsuwa ce azumi uku ne shi da mataki ko shidda ne ba kafaru da amu ashirin da masaki goma kai masaki goma in ciyarwa ne in kuma azumi ne kwana uku zalika kafaratu aymani kuma idan halabtu kenan akwai bam- bambanci kafara ta rantsuwa azuminta guda uku ne gane ko yawa ciyarwa ko mutum goma shikenan amma shi na zihari kafaransa in ciyarwa ne mutum sattin in azumi ne azumi sattin idan kaga akwai bambanci da wancan da wannan yawa eh to kiran annabi ita ga moyi misali iya mata ziharin kuma ya saka ta eh gabe ka ba a ita da mun kafarar zai dan ya komo ne idan sakin raja'i ne to dole anan sai yayi kafa saboda komawa za ta yi eh za nan amma in ba raja'i bane wannan kuma anan eh shikenan in ba raja'i bane ko za ta yi yau in ba da zai imani da ba ma ya yi ziyarar ba yi ya ga cikon na uku ne ya ke ta kawai ce ya wata ziyarar wannan duk ya ziyarar na na to shi kenan a bari ba da na da subhanahu wa ta'ala dan laraba ne za a akwai dan abin da ake dan hada wanda Allah ya